أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آه أنا فدان sufofin bayan Allah muminai da yadda Ubangiji yake jarrabawan bayansa wai sai an jarraba akan san na kwarai kamar yadda jiya ya gabata Ubangiji ya ce wallahi za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro na makiya za mu jarrabe ku da matsalar yunwa wanda take samuwa tattare da karancin amfanin gona za mu jarrabe ku da tawaya wajen halakan dukiya za mu jarrabe ku da rasa rayuka wajen kashe-kashe da mace-mace da jinyoyin da ba za a samu damar shawo kansu ba har sai an halaka wasu marati har ma da ƙarancin 'ya'yan itatuwa amma daga ƙarshe ubangiji ya ce wa bashir sabirin amma a yi albishir a masu juriya masu haƙuri bisa abin da Allah ya aiko suwa ne ne masu haƙurin su ne Allah zina iza a sabarhun musibatun su ne bayan Allah da idan wata bala'i ya same su ƙalu sai sukan ce inna lillahi mu daga Allah muke mu mulkin Allah ne bayan Allah ne Allah yana aikata abin da ya ga dama da mu wa inna ilaihi raji'una kuma mu zuwa gare shi ne za mu koma saboda ka wannan abin da Allah ya yi mana muna fatar zai zama mana alkhairi fayujazina kuma Allah zai saka maka shine hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka samu ruwayar daga abu dauda yana cewa duk wanda ya koma ga Allah manistar ja'a indal musibati ajarahu Allah fiha wa aqlafa alaihi khaira duk wanda ya koma ga Allah yayin da wani abu ya same shi Allah zai bashi lada kuma za a mayar masa alkhairi sama da abin da ya rasa wafi a cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin ɗakin matarsa umana Aisha sai fitilla ta put put put sai fitilla ta mutu da fitillan nan ta mutu sai annabi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai umana Aisha ta ce ya rasulullahi inna ma haza misbahun fitilla ne dai kawai ta mutu kuma har ka faɗa abin da sai bala'i babba ya samu ake faɗa fitilla ce fa kawai ta mutu sai annabi ce eh fitillar ma ai bala'i ne kullu ma sa almu'min kullu ma sa almu'mina fa huwa musibatun duk abin da ya samu mumini ya ji ransa ya ɓaci ko da muna cikin haske sai fitilla ta mutu muka koma cikin duhu ai ya zama bala'i saboda ka bishewan fitila ma a ɗaki ko kana cikin tafiya takalminka sai hancin ya yanke ko kana cikin tafiya sai kaya ta saka kaya ta soke ka to duka abin da ya kamata mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una amma radiya duk wanda ya haƙuri bi ahkamin lahi da hukunce hukuncen Allah wanda ya aiko wa sabara ya jure alama asabahu bisa abin da ya same shi to falahu rida min Allah zai samu yadda daga Allah domin wali kulli musibatin dawa'u
malamai suna cewa kowace musifa in ta samu mutum tana da magani musifa ɗaya ce bata da magani illa mauta alal kufri mutuwa ana cikin kafirci shine bai shi da magani amma idan mutum ya mutu ma da imani ai ya samu magani mai kyau kowane irin bala'i na duniya yana da magani amma mutuwa ba imani shine ba magani wal iyazu billahi ta'ala muna neman tsari a wurin Allah a wurin Allah madaukaki in mutum yayi sa'a ya mutu da imani ya ya huta a duniya ya huta a lahira shi yasa fashin masu hikima suke cewa likulli shay'in idza faraqtahu iwadun وليس لله إن فارقت من إوض لكل شيء إذا فارقته إوض وليس لله إن فارقت من إوض kowane irin abu da ka rasa shi in dai a duniya ne akwai canjinsa za ka iya samun canjinsa kowane irin abu amma walaisa bai zamo lillahi in ka rasa Allah kan in farakta in dai aka ce abin da ka rasa Allah ne ko ko ka rasa addinin Allah ko ka rasa imani da Allah wannan kan ba shi da min iwarin ba shi da canji saboda haka wannan malamai suna nuna mana duk abin da ka rasa ka koma ga Allah matukar dai ba imani ka rasa ba wannan abu mai sauki ne daga cikin irin wannan juriya da muhimmancin hakuri da alkhairin da ake samu in an yi hakuri wata baiwar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina sai aka tafi yaki sai ya dace yakin da aka tafi da ita mijinta ya tafi yakin ɗanta ya tafi yakin ƙaninta ya tafi yakin wani ɗan uwanta ya tafi yakin mutane hudu sun tafi yakin da aka je wannan yaki aka dawo aka ce ai yakin ya zama ba daɗi aka ce mijinki ya mutu babanki ya mutu ƙaninki ya mutu ɗanki ya mutu ta ce in ce dai annabu bai mutu ba aka ce eh baiwar Allah annabu bai mutu ba ta ce ba zan yadda ba sai na ga annabi duk wannan asarar da ne da bala'in da ya samu mutukar dai annabu bai mutu ba kuma na gan shi to da sauki aka ce to zo a kai ki aka tafi da ita aka nuna ta ga annabi suka yi ido hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta ga annabi tace alhamdulillah kullu kullu musibatin dunaka wajalun kullu musibatin dunaka wajalun duk bala'in da zai samu a duniya in dai ba kai bane to dan kankane ne an kankane ne wannan bala'in da dan nata da mijin da ƴan uwan nata tace kankane ne tunda manzon Allah ya dawo daga gun yakin dare to shine malam yake cewa anan li kulli shay'in idza faraqtahu iwadun wa laysa lillahi in faraqta min iwadun in ka rasa Allah ko ka rasa addinin Allah ko ka rasa imani ko ka rasa hakuri shine wannan ba shi da canji amma duk abin da ka rasa to zaka samu canjin sa in ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ulaika al-mawsufuna bima dhukira wa'inda aka sifanta su da wannan sifa ta abin da aka jarrabe su a sama na bala'o'i da rashe-rashe da ƙarancin rayuka da amfanin gona da tsoro suka yi haƙuri suka ɗauka daga Allah ne ula'ika wa'innan alaihim gare su akwai salawatun min rabbihim za su samu tsirori daga Allah Ubangijinsu wa rahamatun da kuma ni'ima salawatun da rahama malamai sun faɗi fassararri da yawa amma dai shi mufassiru shehu suyudi ya ce abinda ake nufi da salawatun ana nufin magafiratun ula'ika wa'innan masu hali irin na wanda muka ambata a sama alaihim ya tabbata a gare su salawatun gafarori min rabbin daga Allah ubangijinsu wa rahamatun da kuma ni'ima wa ula'ika wanda aka ambata masu halin nan na sama hum su ne almuhutaduna shiryayyu ya zuwa daidai hanya madaidaiciya salawat jam'u salatin sallah ana fassara ta da sallah ana fassara ta da addu'a ana fassara ta da gafara to amma sallah takan bada ma'ana irin yadda ta zo anan in kace ulaika alaihim salawatun ba ka fassara da sallah ba a'a ulaika wa'annam alaihim gare su akwai salawatun akwai gafara gafarar kuma ba ɗaya ba irin gafarar da la yabqa alaihim zunubun abadan har abada wannan rahamar Allah ba zai saurar musu wani laifi ba domin idan Allah ce ya baka gafara guda ɗaya ma za ta iya shigar da kai aljanna amma ba salatun yace ba sai ce salawatun gafarori da yawa warhamatun da rahamomi da ni'imomi da yawa to kaga kenan wato abin da aka ba su dai a takeice aljanna ne to fasalatu abin da ake nufi da nan sallah mahawar zunub shine shafewar laifuka war rahamatu rahama kuma ita ce al'adaya ita ce kyautattuka daga Allah masu yawa wa huwa min babi tahliya ba'da taqliya wato wannan yana daga cikin kofar bayan an tsarkake ka kuma sai a maka ado bayan an tsarkake ka daga laifukan kuma sai a maka ado aje ai wanka in an yi wanka kuma a zo a sa kaya kyawawa shi ne takalli ba'a da takalli an ƙawata ka da rahama bayan kuma an yafe maka laifukanka wa ƙadwara da haƙiƙa hadisi ya gangaro itlaƙus salati alal makfira ana iya amfani da kalmar sallah a gafara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma salli ala ali abi aufa da aka yi rasuwa a wata ƙabilu wani mutum da ake ce masa aufa annabi ya ce Allah ka yi tsira da aminci ala ali abi aufa bisa iyalan abi aufa ai igfar lahum ka musu gafara wa fil hadisi aidan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal malaikata la tusalli ala ahadikum ma dama fi salati taqulu allahumma ghfir lahu Allahumma gafir lahu Allahumma arhamhu fasarar wannan sallah manzon Allah ya ce mala'iku la tusalli suna yin addu'a suna neman gafara ala ahadikum bisa ɗaya daga cikin ku ma dama fi salatin matukar yana cikin sallah ko kuma matukar ya idar da sallah ya zauna a gun da ya idar da sallar ga abinda mala'iku suke faɗi Allahumma gafir lahu Allah ka masa gafara Allah ka masa gafara Allah ka ji kayinsa saboda haka duk sanda kake sallah mala'iku suna maka salati salatin mala'iku a masallaci ba salati irin yadda ake wa annabawa ba a'a ana neman gafara shi ake nufi saboda haka daga sanda mutum yake sallah za ana mai nema masa gafara haka idan yayi sallar ya zauna yana wasu abubuwansa ko istighfari ne ko karatun ayatul kursi ne ko tasbihi ne na salasa wa salatunan nan da ake yi karatun kulhuwa ne karatun fatiha ne matuƙar dai yana gurin da ya sallah ɗin mala'iku sun dinga nema masa gafara har sai ya gaji ya tashi haka kuma idan lokacin sallah ya doso sai kai alwala ka zo kai nafula in lokacin ya halatta a nafula sai ka zauna kana addu'a ko kana karata wani abu ko kana tasbihi ko kana salati wa annabi to nan ma za a rubuta maka ladan kamar kana sallah mala'iku suna ta nema maka gafara har a zo a yi sallah haka kuma an idar da sallar har ka tashi haka za su yi ta maka wakila wasu malama suka ce inna salata ulaika alaihim salawatun da aka ce sallar da ake nufi anan bi ma'anar rahama wato ana nufin rahama ne wal adafu muradifun wato adafin ne da aka hadar da maganar an hadar da shi ne hikimar wato maimaitawan isharatun ana nuni ne litawalir rahamat bisa jeruwan rahamomi wa ni'am da kuma ni'imomi warida alaihi da kuma yadda gare shi haisu rabiya bi ahkami sayyidihi a lokacin da mutum ya yadda da hukunce hukuncen shugabansa da ya da ya saukar mara bala'i ya jure kuma wa habasa nafsuhu kuma ya daurar da ransa alama ta karahu bisa abin da take ki maimakon da bala'in ya same shi irin yadda marasa sallah suke yi dan yanzu wasu marasa sallah idan bala'in yayi yawa sai mutum ya je ko ya zuba wani abu a jikinsa ko ya sa wani abu a cikinsa ko kuma ya je ya fada kogi duka dai ana samu masu irin wannan to amma shi musulmi idan bala'in ya tinkaro mar ya ji ba zai iya ba abin ya yi yawa sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ji sauki Allah ya sa mu dace wa ulai ka wa'ina sune humul muhtaduna sune alkamiluna cikakku fil huda wajen shari'a fa inna rida anillahi fi kulli halin domin yadda da Allah cikin duk halin da ka shiga ciki ita ce min alamatil hudal kamili yana daga cikin alamar wato shari'a cikakkiya an fi so musulmi ya zama dutse kaga shi dutse idan ana iska agun yake ko guguwa ba za ta same shi ba za ta dame shi ba kaga dutse idan sanyi yayi sanyi ba ruwansa kaga dutse ko mun zafin da ake ba zai ce zai tafi gurin sanyi ba to an so musulmi mumini ya zama haka duk abin da ya same shi daga Allah yayi hakuri ya jure sai Allah ya bashi wannan abin da yace zai bayar Allah ka ba mu na'am إن الصفا والمروة من شعائر الله نعم فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناها عليه أن يطوف بهما نعم.
ومن تدوع خيرا فإن الله شاكر عليم inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima waman tadawwa khairan fa inna allaha shakirun alim Allahu akbar hikimar Allah ana cikin wani zance kuma sai aka zo wani zance daban to anan bayan ubangiji tabaraka wata'ala tun daga farkon sura malamai suka ce an doshi rabin surar an yi kamar a cikin bakara in aka zo nan an doshi kusan sura- rabin surar to kuma bayan da yayi ta maganganu akan tauhidi ta Allah halayen munafukai halayen makiya addinin musulunci wato yahudawa an ba da kissoshi daga wasu daga cikin annaba su annabi ibrahim da gina wannan ɗaki da ya na ka'aba da ɗansa annabi isma'il an ba da wasiyar da aka yi ta annabi yaqub da annabi ibrahim ɗin wa ausi biha ibrahim bani wa yaqub to yanzu kuma zai zo ya fara mana wato abin da ya shafi ibadat da mu'amalat wato shine aikin haji Allah ce inna safa lalle ne kaga ka san safa safa safa jam'u safatin ismu lil hajari wato suna ne na dutse al'amlas al'amlas wani dutse mulmulalle ba ba ba ba kekuwa bane a'a dutse ne mulmulalle amlas ne kuma shi wannan dutse na safa wato sananne ne idan ka je makka in ka tsaya daidai gabar da ɗakin ka'aba ka ɗan fuskanci dama to yana kusan ɗakin ka'aba ta ɓangaren dama to inna safa ka ga dutsen safa wal marwata da dutsen marwa shi yasa mufassir ce jabalani jabalani bi makkata wasu manya manyan duwatsu ne guda biyu a makka to da safadin da marwa min sha'airillahi yana daga alamomin addinin Allah yana daga cikin alamomin abin da Allah ya aje ya zama sha'air ya zama abin lura abin da za a yi bautar Allah a wannan wurin Allahu akbar min umuri dinillahi yana daga al'amuran addinin Allah allati ta'abbadana biha wanda ubangiji ya sanya mu mu yi ibada mu yi bauta da safa da marwa domin shi safa da marwa dutse ne wanda yake idan baka gan shi ba ba za ka taɓa zaton haka yake ba faman ankara kaunus safa min umurin dini faƙar kafara duk wanda ya ce safa da marwa ai ba wani abu ba ne daidai suke da sauran duwatsu ya ɗauka haka ne mutane suna ɓata lokacinsu ne kawai suna zuwa suna shan wahala sai mutum ya ƙulle haka ya zama ba musulmi ba take to masu duwatsu ne dalilinsa ko tarihi kamar da muka yi a baya saboda wannan baiwar Allah kakar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a sayyidin Isma'ila ɗan gidan Umana Hajara ita ce da ta nemi ruwa ta yi wannan zirga-zirga daga nan saboda zirga-zirgar da ta yi sai aka ce an zama da shi ibada to safa da marwa safa tana ɓangaren gabar ta kudu marwa tana ɓangaren gabar ta arewa duwatsu ne wanda idan ka baka sani ba sai ka dauka in ka taka ko kafar ka za ta lime saboda tsabar baki irin suke tamkar dai kwalta kai ka ce kwalta aka shimfida tankuna suka suka kawo kwalta mai yawa aka shimfida amma in ka taba sai ka ji dutse ne dutse ne haka amma yanzu an yi an yi sama an yi kasa an goge shi an gyara shi to kowanne ɗaya daga ciki in ka hau za ka yi addu'a kuma duk in ka gangara kai arewa zaka sake hawa marwa zaka yi addu'a to da safa da marwan min sha'airillah yana daga cikin alamomin addinin da Allah ya aje to anan malamai sun yi maganganu da yawa musamman ma masu mazhabobi faman hajjal baita duk wanda ya tafi ɗakin Allah zai yi haji kamar wanda ake a cikin zulhijja duk wanda ya tafi makka zai yi aikin haji a ita mara ko ku wanda ya tafi da niyyar zai yi umra ayi talabbasa bil haji mutumin da ya cuɗanya da niyyar aikin haji ayul umratu ko umra to dole ne fala junaha alaihi babu laifi gare shi an ya dawafa bihima dole zai yi zaga zai yi sa'ayi bi an yas'a bainahuma dole ne in mutum zai yi aikin haji ko aikin umra sai ya zaga wa'annan yayi musu sa'ayi shi ɗakin ka'aba ana cewa dawafi ana cewa dawafi to amma anan sai ya dauki kalmar sa'ayin bai ce sa'ayin ba sai ce an ya dawo fa ma dole ita marwa safa da marwa ma ita ma sai an zagaya su wato sai an irin sa'ayin nan da ake na safa da marwa bi an yas'a dole mutum ya tafiya bainahuma sab'an dole sai mutum ya zaga su ya je ya zo ya je ya zo ya je ya zo sai yayi sau bakwai idan mutum bai yi haka ba to ya bar kenan ɗaya daga cikin rukunoni na aikin haji ko ku aikin umra duk wanda ya je aikin haji bai hausa fa da marwa yayi wannan sa'ayi ba ko ya ce zai bar garin su ya tafi umra da ya tafi umra bai je yayi sa'ayi safa da marwa ba to ya bar rukuni kenan daga cikin rukunai manya-manya guda hudu na aikin haji to nazalat an saukar da wannan aya ne lamma kare hal muslimu na zalika lokacin da musulmi suka ji ba sa so a ce suna hawa safa suna hawa marwa suna wannan sa'ayi li'anna ahlal jahiliyyah su kuma dalilin musulmi da yasa suka ji ba sa so saboda kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanu ya ɗofo na bihima kafiran jahiliya sukan je sukan yi sa'ayin safa da marwa wa alaihima akan safa da marwa akwai sanamani akwai manya-manyan gumaka guda biyu yamsahuna kuma idan aka zagan aka je daidai safa sai a shafa wannan gunkin idan kuma aka tafi marwa sai a shafa wannan gunkin da musulunci ya zo sai musulmi suka ji bassa so su yi aikin da kafirai suke yi wa an ibn abbasin abla dan abbar ya rawaito anna sa'aya tafiya tsakanin safa da marwa gairu farbin ba dole bane lima afadahu saboda abinda aka bada fa'ida an ce tafiya tsakanin safa da marwa raf'ul ism yana cirewan zunubi ne in ka je safa ka je marwa kai sa bakwai bakin laifukan ka gaba daya an cire an daga maka shi saboda haka ashe tunda an ce daga laifi ne in baka yi ba komai tun da ɗaga laifi ne ya zama mina takayiri kenan ya zama an baka zaɓi idan ka je aikin hajji kai safa da marwa an zafe maka laifukanka idan baka yi safa da marwa ba kuma shikenan ba a ce ka aikata haram ba kuma koda ba a yafe maka laifukanka ba wa qala shafi'i shi ko imamu shafi'i wa gairuhu da waninsa gairuhu wani nasa yace kamar imamu maliki iji mai muhashi da imamu shafi'i da imamu maliki suka ce rukunun ai in ka je aikin umar ko aikin haji hawa safa da marwa ka wannan tafiyar rukuni ne aiki ne guda wa bayyana sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah yayi bayanin faradiyatuhu cewa wajibcin ka hau safa da marwa in ka je aikin haji bi qaulihi akwai hadisin da Allah annabi yake cewa inna allaha kataba alaikumus sa'aya Allah ya wajabta a gare ku ku je ku yi sa'ayin safar marwa kamar yadda Imam Baihaqi ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake bada hadisi yana cewa ibda'u bima bada Allahu bihi idan kun je za ku hau safa da marwa ku fara kamar yadda abin da Allah ya fara da shi kar ku fara da marwa Allah ma da ina ya fara inna safa ya ce to idan za ku yi sa'ayin ku fara daga safa sai ku tafi marwa ya'ani as-safa kamar yadda imam muslim rawahu muslim kamar yadda muslim ya rawaito shi to inna safa wal marwa min sha'airillah da safa da marwa yana daga cikin alamomin addinin Allah dalilin da yasa musulmi a farkon musulunci suka ji ba sa so ya kasance da akwai manya-manyan gumaka akwai guma gunki ɗaya ana ce masa asafa asafa na biyun ana ce masa na'ila shi asafa namiji ne ita kwa na'ila mace ne sun kasance kana wa inan duwatsun ala surati rajulun wa mar'atin suna nan fotonsu ɗaya kamar su ɗaya da namijin mace wa zalika dalilin wannan anna rajulan ismuhu usafu akwai wani mutum ana ce masa usaf da wata mata ana ce mata na'ila shikenan da usafu da na'ila lokacin jahiliya shekaru da yawa kafin zuwan musulunci wannan namiji ne usaf wannan mace ce na'ila zana ya fil ka'abati famasakahum Allahu hajaraini ala suratihim al-asaliya sai suka je suka yi aikin alfahasha a ɗakin Ka'aba saboda taurin kai da bushewan zuciya da usab din da na'ila sai suka je suka yi aiki marar kyau da suka yi aiki marar kyau na alfahasha sai ubangiji sai ya shafe su fama saka humallahu sai Allah ya shafe su kamar yadda yahuda wannan da suka yi wannan aiki aka shafe su suka zama bira da alhanzir to su ma wa'annan mutane guda biyu sai aka shafe su shikenan sai aka bar su ala suratihim al-asaliya bisa kamar su ta asali amma kuma duwatsu ne kagara an shafe su falamma taqadama zamanu yayin da zamani yayi nisa abadathuma abadathuma aljahiliyatu larabawan jahila suka ce a ai wannan gashi dutse ne gashi yayi kama da mutum namiji wannan kuma dutse ne yayi kama da mace ai wannan gumaka ne su ya kamata a bauta musu shikenan sai suka ci gaba da bauta musu duk sanda aka je aka hausa fa sai an shafa wannan gunki idan aka tafi murama sai an shafa wannan gunki falamma jaa al-islamu abdala zalika wa nasakahu wa nasakahu da musulunci yazo yayi karfi sai aka ce an bata wannan sai aka cire wa inan duwatsun aka je aka zubda su yikenan to shi yasa wa inan larabawa da farkon musulunci suke ce ba sa so ba sa so su je suna zaga safa da marwa saboda ga abin da lokacin jahiliya ake sai ubangiji ya ce a'a inna safa wal marwata min sha'airillah min sha'airillah faman hajjal baita duwan je dai aikin haji a wutamar ko umra wala junaha babu laifi alaihi gare shi an yi dawahu bihuma yaje ya musu ya dawafi ya zaga su waman tadawwa kairan duk wanda yaje yayi aikin nan saboda neman lada waman tadawwa kairan duk wanda yaje yayi wannan aiki saboda neman lada ay bi khairin ay amal amalu amalu ma lam yajib alaihi min dawafin wa ghairihi duk wanda yayi wannan safiya safa da marwa na alkhairi ko na umran ko na aikin hajin ko ko ya gama umran ya gama aikin hajin sai je yana so ya sa'ayi ya irin tafiyar safa da marwa ka san dawafin ma akwai dawafin umra akwai dawafin aikin haji amma in ka gama dawafin aikin haji ka gama dawafin umra kullun in kana so zaka yi dawafi sau biyu sau uku gwalgwadan himmarka idan ka gama sa'ayi safa da marwa na aikin umra ko ka gama sa'ayi safa da marwa na aikin haji babu laifi kullun zaka iya zuwa kai sa'ayi safa da marwa to shine ce faman ta dawo a kairan duk wanda ya je yayi dan ra'ayin kansa ba dan dole ba na umran ba ba na aikin haji ba ay bi kairin ay amila ma lam yajib alaihi amala ya aikata malan yajib alaihi abinda bai zama masa dole ba bai na wajibin ba kamar dawafi ne ko wani sa to a gaya masa fa inna allaha shakirun alim Allah yana gode masa li amalihi ga aikin sa bil isabata alaihi zai bashi lada kuma alimun Allah ya san abin da zai bashi sakamako saboda kan an samu zuwa aikin haji ko an samu zuwa umra ba abinda alhaji zai yi ya samu lada irin dawafi ko sa'ayi saboda dawafi in kace zaka yawaita sallan nafila ko ina ana sallah a duniya in kace zaka yawaita karatun qur'ani ko ina akwai in kace zaka yawaita zikirori ko ina zaka yi amma a duniya ba inda zaka je ka zaga dakin Ka'aba sau bakwai ko ka je kai safa da marwa sau bakwai ka samu lada sai can saboda ka shi yasa karkashin mazhabar Imam Maliki yace wal yuksiru al-garibu min ad-dawafi lallai ne wanda yake bako ba dan maka ba in yaje umra ko aikin haji ya yawaita dawafi da sa'ayi dan garin su babu kuma ya kulada amma dan maka shi zai iya wasu ayyukan sa ba sai dawafin ba saboda shi kullum ma yana da damar ya zo ya dawafin man ta dawa kai na fa inna la shakirun alim na'am إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون wannan aya an sake komawa dai gun gagaraba dawwa inan masu taurin kayan yahudawa an saukar da ita saboda sha'anin manya-manyan malamansu kamar ka'ab bin al-asharaf kamar malik bin saif kamar abdullahi bin suriya da muka yarance a baya an saukar da wannan aya ta tare da su da kuma masu bin hali da mataki irin nasar zuwa tashin kiyama Allah na ce innal ladina kasanu wa innan da yaktumuna nasa suke boye wa mutane ma anzalna abin da muka saukar min albayyinati na hujjoji wal huda da shari'a ka ayatul rajam kamar ayan nan da ta nuna in mace da namiji suka yi zina za a jefe su a cikin attaura akwai sai aka shafe aka ce samsam babu wa nati muhammadin sallallahu alaihi wasallam kamar a cikin attaura akwai kamannin annabi tsakatsaki ne mai kyakkyawan suma ne mai kyawawan idanu ne suka canja duk suka sa abubuwa marasa kyau suka ce ba haka bane to duk wanda suke boyewa mutane abin da aka saukar na hujjoji da kuma shiriya min ba'ad ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi bayan mun yi bayani filla filla a cikin at-taura wannan kitabin a cikin at-taura ulaika masu wannan sifa yal'anuhumullahu yab'aduhum min rahmatihi ubangiji zai nesantar da su daga rahamarsa wayal anuhumul la'inuna kuma alla'inuna wanda suke la'antattu ma wayal anuhum za su la'ance su alla'inuna duk masu iya la'anta duk wanda suke da damar su yi la'anta su ne alla'inuna wayal anuhum za su la'anci wa'innan mutane masu ɓoye abin da Allah ya saukar su waye alla'inuna mala'iku za su la'ance su wal mu'minuna mu'mine ma za su la'ance su aw kullu shay'in ko ko kowane irin abu zai la'anci masu wannan sifa biddua'i alaihim bil la'na zai yi ta musu addu'a da la'antar Allah
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم سوى نيني واندبذا على أنشي سباه sai ubangiji ce illallazi na tabu sai dai wa'annan da suka tuba suka dawo daga wannan munanan maganganun daga cikin yahudawa wa aslahu amalahum suka kyautata ayyukansu wa bayyanu suka bayyana ma katamu abinda suka boye na suhohin manzon Allah ko ku ayan nan ta jefe ba wa ulaika wa'annan kan atubu alaihim zan karbu tubarsu a qabilu taubatuhum wa ana tawwabur rahim domin Allah ce ni din ne at-tawwabu mai yawan karban tuba ar-rahim mai jin kai bil mu'minina ga mu'minai
innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين سيدي وند بذاء كرأتوب السباء سيدي وإن لند سكا كافرتا da suka kafirta kuma wa matu suka mutu wa kuffarun alhali suna halin kafirci wannan wahum din waw din an yi amfani shi ake ce masa wawul hali wa matu wahum wal halu hum kuffarun alhali sun mutu kafirai ulaika wa'inda suka mutu suna kafirai kan alayhim gare su akwai la'natullahi akwai ne santar rahamar Allah gare su wal mala'ikati da mala'ikun Allah wan nasi ajma'ina da mutane ma gaba daya to anan a koye shaidu bayan an sani da mutuwa ba a tuba ba to wannan in dai mutum ya ɓoye abin da ya sani abin da ya kamata ya bayyana shi sai ya ci gaba da aikata shi har kwanansa ya ƙare to a nan kan za a samu matsala a tattare da shi to kitiman ɗin nan bi an an sihu min an wa aslimu idan suka tuba suka dawo suka musulunta to za a yafe musu kuma za a shigar da su aljanna amma idan suka mutu suna halin kafirai to fa ba za a yafe musu ba kuma ba zancen rangwame amma man mata mu'minan amma wanda yana laifi amma kuma da ɗan imani a cikin zuciyarsa musulmi ne akwai imani a cikin zuciyarsa amma kuma ga ayyukan sabo da yake yi to fa laysa lahu hadha alwa'id wannan cewa zai mutu har abada in ya mutu za a sashi wuta baya baya ciki mutum yana musulunci amma da imani kadan a cikin zuciyarsa amma kuma yana kan ayyukansa da yake wanda ya saba yake marasa kyau to wannan in ya mutu ba za ka ce zai zai dawoma a wuta ba a'a kuma wala yajuzu du'a bil la'ana bi halatta ma ana addu'a a mutum da la'anta ka ce wani Allah ya sa ka mutu baka da imani ko ku Allah ya sa ka mutu kafir ko Allah ya sa ka mutu da irin ayyukan da kake marasa kyau tunda an hana ka an hana ka kaki abinda ake so a yi kyakkyawar addu'a a mutum amma la'anta yadda ya halatta shine ka ce Allah ya la'anci masu laifi kaza amma kar ka kama sunan mutum Allah ya la'anci laifi iri kaza masu laifi iri kaza amma ka ayyana ka ce wani kana shan kaza ko wani kana aikin alfasha kaza kowa na kana sata kowa na kana kwanta-kwanta kowa na kana tara hanya to karka ce wa na Allah la'ance kai sa kai da kaza da kaza amma zaka ce duk masu laifi kaza da kaza baka kama suna ba ya halatta zaka iya la'antar su ulaika al'anuhum Allah wa al'anuhum la'inun illal ladzina tabu aslahu bayanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim innal ladzina kafaru wa matu wa kuffarun wannan da suka kafirta suka mutu suna halin kafirai ulaika wa'annan kam inda suna halin kafirai alaihim la'anatullahi la'antar Allah ta tafi da gare su da la'antar mala'iku da mutane gaba daya kuma shi hatta kafirin ma ba za ka ce wane kafiri ne Allah markaza ba a'a kafirai dan ko a tsarin shari'ar duniya idan mutum yana aikin sa koda ba musulmi bane in ka ce wane ka kama sunansa ka ce ka la'ance shi zai iya kai ka kara kuma za a iya hukunta ka amma za ka iya cewa duk mai laifi kaza in ya ce kaza gem za ka ce ba kai na faɗa ba a wanda suke laifin kaza masu tsara hanya yan kwanta kwanta nake nufi ba da kai nake ba in kuma kana ciki to kai kasa ne ni ba za kana yi ba ba ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim na'am
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها la yukaffafu anhumul azabu wala hum yunzarun idan suka mutu a cikin wannan hali za su shiga wuta za su dawama har abada alla'anatu awin naru ko la'antar Allah za su dawama ko ko wutar za su dawama almadalulu biha alaiha wanda aka nuna ko wutar ko la'antar idan suka shiga wuta la yukaffafu anhumul azabu ba za a sauƙaƙa musu daga barinsu azaba ba ko da ɗarfata aini ko a rufe ido a buɗe in an shiga wuta ba za a sassauta wa ‘yan wuta ba shi ne ɗarfata aini walahun yun zaruna kuma ba za a musu sauraro ba litaubatin ba za a musu sauraron su tuba ba a wa ma'aziratun koko a karɓi uzurinsu a ce wani me yasa aka za ko za ka kare kanka ka ba da dalili to duka in an shiga wuta ba za a musa ka ba saboda haka amma inda imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi yace duk wanda ya mutu musulmi ne kuma yana saban Allah bai tuba ba har ya mutu a cikin wannan hali to sai ka sheka al'amarinsa zuwa ga Allah in Allah ya ga dama ya ji ƙayinsa ya yafe masa in Allah ya ga dama a sa shi a wuta a masa horo ko 'yan shekara dubu ɗari daga nan kuma a sake fidda shi a shigar da shi aljanna akwai hadisin da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto alqur'ani zai yi ceto annabawa za su yi ceto mala'iku za su yi ceto wata ramadana zai yi ceto to daga cikin ceton da za a yi ƙarshe shi ne ceton da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai yi idan manzan Allah ya fara ceto zai shiga wuta wutar yadda kasan yana cikin ruwa mai daɗin takawa da shi da mala'iku ana ce a cire wane ma akwai misalin ƙwayar zarra ta imani a cire wane ma akwai son annabi a zuciyarsa a cire wane ma ana cirewa har sai mala'ikun wutar sun ce ya rasulallah kaka aka yaka an ce wasu halittar an yi su dan wuta wasu an yi dan aljanna kuma muna ga kana fama gaba ɗaya mutanen ka kaɗe su ka shigar da su aljanna za a ce eh ai za a fitar da duk wanda zuciyarsa akwai koda misalin nauyin ƙwayar zarra na imani ba zai tabbata a wuta ba to amma horo ko na kwanaki kaɗan ne ai ba daɗi eh ba daɗi ko mun karanci in dai wahala ce saboda idan mutum ya shiga wuta ya sha wahala ya sha wahala ya sha wahala idan aka fitar da shi aka shigar da shi aljanna sai a ce wala ko ka taba jin wahala koda koda a rana daya sai ce wallahi ya manta bai taba jin wahala ba haka kuma idan mutum yana cikin dadi yana cikin dadi sai aka samu wani dalili sai aka fitar da shi daga cikin dadin sai ya shiga wahala in aka tambaye shi ka taba jin dadi sai ce ai shi bai taba jin dadi ko na kwana ɗaya ko a duniya haka ne idan mutum ya shekara 20 yana cikin jin dadi idan ya shiga cikin wuya shekara ɗaya sai ta gigita shi ko haka kuma in ya sha wahala ta shekara 20 idan ya samu daula ta shekara ɗaya sai manta to haka ita lahira take wala yukaffafu anhumul azabu wala hum yunzaruna ba za ma a saurare su ba wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa hu ar-rahmanur rahim dalilin saukar wannan aya wa ilahukumu ilahun wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim shine ta sauka ne saboda dalilin da yawa innan masu taurin kai yahudawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koda wannan surar baqara ana ce mata madaniya amma malamai sun ce wannan aya da zamu karanta ba ta ba ta ba ta madina bane ta makka ce da wannan aya da aya ta gabanta duka a maka aka saukar da su gashi kuma surar ta madina ne dalilin wannan wato akwai mushirkan larabawa su inna mushirkan larabawa sai sukan zo ɗakin ka'aba su kwaba kayan jikinsu wai kayan jikinsu suna da datti suna zagawan ɗakin ka'aba suna zagawan ɗakin ka'aba kuma idan sun zo a zaga ɗakin ka'abar sun kewaye ɗakin ka'abar da gumaka 360 haular ka'aba a gefen ɗakin ka'abar to shi kenan maza Allah sai kan ce musu ba kyau in za a yi ɗawafi kar a yi tsirara ba kyau bautar dodo bai kamata kuna bautar dodo ba bautar dodo ba shi da kyawu to idan ya gaya musu wannan ya musu bayani cikakke abinda zai zo bakin sai ce a'a ba za mu bautawa Allah da kayan da muke kusantan iyalinmu ba to daga ƙarshe dai da haɗin bakin yahudawa da su wa'inda musulkan laraba sai suka ce wai da yake ce muku Allah za a bauta shi kaɗai ai muna bauta wa wa'innan dodannin ne guda 360 saboda su zama mana jagora su zama mana su kusantar da mu wajen bautar Allah amma yanzu Allah shi kadai aka ce aka ce shi zamu bauta ai bukata ba za ta biya ba ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfi wai mun san akwai wancan Allah amma muna yi ne saboda mu kama kafa saboda Allah din kuma ya biya mana bukata amma tattare da wa'annan gumakan annabi ya ce ai wannan ba shi da kyau to sai suka ce to Allah da kake ce wa'annan gumaka dai allolin mu ga su 360 a gefen ɗakin Ka'aba to wai Allah da kake ce shi kadai zan bauta ga ya nuna mana shi ka nuna mana yaya Allah yake da me aka yi shi da wani irin abubuwa aka kera shi to sai aka saukar da wannan aya aka ce a a wannan zallan ma kalu an saukar da wannan aya lokacin da kafirai suka ce sif lana rabbaka ka sufanta mana sufar ubangijin naka ka sufanta mana ya yake to sai ubangiji ya saukar da wannan aya aka ce wa ilahukum ubangijin naku almustahiqqu lil ibadati minkum wanda ya cancanci ai ibada daga gare ku ilahun wahidun shine ubangiji shi kadai la nazira lahu bai da abokin tsokaci fi zatihi a cikin zatinsa wala fi sifatihi bashi da abokin gwadawa a cikin sifofinsa suka ce a'a aj'al al-alihata ilahan wahidan yanzu allolin da ake buta a ce a ware Allah ya zama guda daya kawai suka ce kai inna hadha la shay'un ujab wannan ka zo da mana da wani abun mamaki ba hankalinmu ba zai dauka ba to sai ya ce musu dai wa ilahukum ubangijin da ya kamata a bauta shine ubangiji guda daya la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi kadai yana daga sifarsa ar-rahman mai rahama ne kuma ar-rahimu shi mai jin kai ne saboda ka ubangiji wannan wanda na gaya muku din shi ya kamata ku bauta masa to anan idan kace Allah bai da abokin tsokaci ba a gwada shi da wani to wannan kaifiyan nan guda biyar dole sai ka korewa Allah cewa la nazira lahu ba shi da abokin gwadawa a zatinsa ai inna zatahu muhashe ce ai abinda ake nufi inna zatahu kaga zatin Allah laysat murakkabatun min ajza'in zatin Allah ba a hawar da shi da yankuna ba yanzu kaga ai mutum an hawar da shi ga yankin hannu kuma da asali za ce an yi shi da ƙasa ko ku an yi shi da ruwan mani ko ku ga kashi ga nama ga jini ga hannu ga kafa ga kai to shi zatin Allah laysat murakkabatun min ajza'in wa laysa li ahadin wa laysa li ahadin zatin ka zatihi wala fi sifatihi wa laysa li ahadin zatin ka zatihi wala fi sifati babu wani mutum a duniya da zaka gwada zatin sa kace irin zatin Allah ne babu wani a duniya da zaka gwada siffar sa kace irin siffar Allah ne laysat sifatuhu mutaaddidatun min jinsin wahidin kuma siffar Allah ba a iya kididdige ta a jinsi daya bi ma'ana abinda ake nufi annahu laysa alahu alaman Allah ba shi da wata alama wala sam'an ba shi da wani kunnuwa bai da idan duna ko da kaji an ce Allah yana da haru ko yana da fiska ko yana da wasu bangare irin na dan adam to ba bangare irin na dan adam din bane wala sam'an Allah ba shi da kunnuwa ba shi da idan duna irin na mutane ba shi da hana irin na mutane ba shi da kafa irin na mutane laisa kamislihi shay'un saboda duk abin da zaka dauka ka ce Allah zaka gwadanta shi shi Allah din shi yayin irin wannan din amma ga shi a ƙwararri sai kada ana ce yadullahi fauka aidihim mutashabihan ayo yadullahi fauka aidihim to saboda ka Allah duk abin da zaka kwatanta shi da dan adam to shi Allah din sabanin wannan ne walaysa li ahadin sifatun ka sifati li maulana ba wani mai sifa kamar sifar Allah ubangijinmu fa hadhihi wa inna sunni arba'atu kumumin sunni kamanni kaifiyoyi guda kudu muttasilani fi zati wanda suke haduwa a zati da sifati wa munfasilan wanda kuma ake raba su ba za ka raba su ba za ka dauka kace irin na dan adam bane wal khamis na biyar almunfasil fil af'ali ubangiji shi almunfasil ne ana iya raba shi fil af'al a cikin ayyukansa duk ayyukansa in kai shiru kace Allah yana aiki to kar kai tunanin aikin irin na dan adam almunfasil ne fil a'mal ana raba Allah daga dukkan masu ayyuka ba irin aikin dan adam yake ba bi ma'ana Abin da ake nufi annahu laysa li ahadin fi'ilun ma Allah wani baya aiki irin na Allah wa almal muttasil fiha fa huwa sabitun amma sadarwa kace Allah na aiki yana aiki la yarfa li anna af'alahu domin ayyukansa ala hasbi shu'unihi gurgurdan yadda sha'anin sai yake ne a halittarsa kullu yawmin huwa fi sha'an kowane lokaci ba san da Allah baya cikin wani aiki kullu yawmin huwa fi sha'an kullun Allah yana gudanar da wasu abubuwa to amma ba irin na halitta ba in ka ce kullun Allah na gudanar da yo ai in ka ce kullun shugaban kasa na gudanar da aiki ai ba irin aikin mu ba ko wataƙila sai ka je ka same shi a zaure akan kujera an kewaye shi da jami'an tsaro amma hakan aiki yake amma mu ai aiki sai kace sai an ga mutum yana motsi ko yana takawa ko ko manomi ne sai an daka ruwan sama ya dauke sun gumi kaga aiki to ba irin wannan ba amma ubangiji kulla yaumin kowane lokaci yana gudanar da ayyuka alimai suna cewa a wata hikaya wata rana wani babban shahararren sufi an kewaye shi yana ba da karatu yana ba da karatu a gabar ta tsakiya aka yi shi kenan can sai aka wani balarabe saurayi sai ya zo ya tsaya a gefen gun karatun sai ce ina da tambaya aka ce me tambayar sai ce ubangiji ya ce kulle yau min huwa fishan kulle yana wani aiki kawata mala a gwada min yau yanzu na maganar da muke wani irin aiki Allah yake yi zinda an ce ba san da yake ba ya yin shiru ba hayaniya ba haka wani mawaƙi yake ba ya yin shiru ba hayaniya ba kuma san da baya aiki wani yanzu nan da nazo na tambaye ka wani irin aiki Allah yake yi wannan malami sai ya dimauce fata hayyar al'alim malamin sai ya dimauce to da yake babba ne bai faɗi abin da bai sani ba ya kankantar da kai sai ya shiru sai ce sai nayi nazari dama abin da ake so kenan wanda ya zauna ake tambayar sai in bai gane abin bai ce sai nayi nazari ko sai na duba to wannan malamin sai ya shiru sai ce sai na duba almajiran da suke kewa sai suka ji haushin wannan tambayar gashi saurayi ya zo balarabe ya yi tambaya a matsayin malamin ana ga a kasar ba shi kuma amma ce sai ya duba sai suka ji ba sa jin daɗi sai ce amma in na duba gobe kamar dadan yanzu muna karatun ka zo zan baka amsa yi ke wannan malami sai je ya gama na kwallasa da daddare da ya kwanta barci sai ya ruɓe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga annabi a cikin barci sai ce ya rasulallah muna cikin gudanar da karatu amma wani balarabe matashi ya zo ya mun tambaya amma na kasa ba shi amsa sai ce ai ba balarabe ba ai karar ne ai karar ne tambaye ka amma gobe tun da ka bar alkawarin za ka duba ba kai ba da amsa da ka ba idan ya zo shi sai ka ce masa abinda ake nufi umurin ne umurin ne shu'unin ne yubdiha wala yabtadi'uha kace masa abin da ake nufi kullu yawmin huwa fi sha'an shu'unin yubdiha wala yabtadi'uha wasu al'amura ne da aka ce kullun Allah na cikin wasu aiki kace wasu ayyuka ne da Allah yake bayyana su ba a lokacin yake faran sa yake yi ba shikenan da gari ya waye yazo an taru a wurin karatu sai wannan balarban ya sake dawo malam nazo ina son amsa sai ce shu'unin yubdiha wala yabtadi'uha sai ce ka ci gaba da salati a wanda ya ga maka wannan amsa shi ma ya sani kenan babba ne ya san babba to shu'unu kenan ala hasbi shu'unihi bisa gwalgwadan gudanarwan al'amurarsa fi kalqihi a cikin halittarsa la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi huwa shi Allah shine ar-rahmanu mai rahama ar-rahim mai jin kai shikenan kuma sai suka ce to mu ba wannan muke nufi ba ka nuna mana ayar da take nuna Allah ɗin tunda ka kasa ba da amsar farko wai abin da suke so sun fi so su gaya musu asalin mene da yaya Allah yake to sai suka sai suka sake tambaya suka ce mu ba wannan muke nufi ba sai suka tambaye wani kuma wata tambaya to bari mu je إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسهاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ka sake gaya mana wanne ne sufofin Allah ya yake waɗalbu ayatan ala zalika suka sake neman aya dalilin alama ta ƙaddama minar da'awi fa inna qawlu domin faɗin sa wa ilahakum ilahun wahid wato ita ce tambaya ta farko wa qawluhu la ilaha illa huwa shine tambaya ta biyu ar-rahman rahim tambaya ta uku sai suka sake cewa ka sake gaya mana yadda Allah yake bamu gane ba to sai gaya musu yana abubuwa guda takwas ayyukan Allah guda takwas daman malamai suna cewa tafakkaru fi asma'ihi wa sifatihi wa la tafakkaru fi ma'iyyati zatihi kai mutum in zaka yi tunanin Allah ko ya Allah yake ka duba sifofin Allah ka duba sunayen Allah ka duba ayyukan da Allah yake karka ce zaka tsaya da ka kai tunanin wai yaya Allah yake yaya Allah yake kamar tunanin ko hannu ko kai ko kafa duk abin da zaka yi tunanin Allah ba haka bane wa kullu ma ka darabi balika fallahu biki labi zalika duk abinda hankalinka ne zaka yi ta tunani a cikin tunaninka to Allah ba haka bane sai dai kai tunani a cikin sufofinsa to sai aka saukar da wannan aya inna fi khalqi samawati wal ardi lalle ne ka tuna lalle ne ka sani cikin halittun samai wal ardi da cikin halittun kasai wa ma fihi ma min al ajaibi da abubuwan da suke cikin sama na abun mamaki da abubuwan da suke cikin ƙasa na abubuwan mamaki Allah babbar domin ganin abin da mutum ya yi shi zai baka damar cewa wannan abin abin ya isa a jinjina masa idan mutum ne ya yi abin mamaki to kaga abin mamakin da ya shi za ka sa a jinjina masa amma idan Allah ka duba halittar sammai ka duba halittar ƙasai ko da idanka wanda la tudrikul absar ido wannan mai jini da nama da kitse ba zai iya daskan Allah ba to idan kaga halittar da Allah ya zaka tabbatar Allah nan abin abji tsoron sa ne to cikin halittar samai da kasai da abubuwan da yake ciki in ka duba su zaka san Allah abin tsoro ne shi yasa malamai suke cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahidu kowane irin abu in ka kalla zaka ga aya abin da zai baka mamaki da zaka nuna Allah din shi kadai ne idan ka duba duk halittar da Allah yayi to idan ka duba da idan basira zaka tabbatar Allah din nan shine abin bauta kuma shi yafi cancantan abauta masa afalam yanzuru ila samai fawqahum كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج abubuwan nan na mamaki idan ka duba zaka tabbatar da Allah din nan shine cancanci abauta masa mu dauki kafa sama da kafa inna fi khalqi samawati wal ardi lalle ne ka sani cikin halittar samai da cikin halittar kasai da abin da yake cikin sama da abin da yake cikin kasa da abubuwan mamakin nan za ka lalle haƙiƙa wato Allah abin aji tsoronsa ne. To idan ka ɗauki sama, abubuwan mamakin sama suna da yawa, da farko, rafa'aha bila amadin, Ubangiji ya ɗaga saman nan ba tare da ginshiki ba, ba tare da wani icen da zai tokare ta ba. do Allah ba halittar sama mai faɗi irin wannan ba ka samu rumfa ta ku goma gabar da yamma ka yi rumfar idan ka rumfar ga ta dai ba ta da faɗi ka ɗaga ta in ba ka tokare ba za ta tsaya ba za ta tsaya ba abu na farko kenan bayan haka abin mamakin da yake cikin sama wa kaunu shamsin fi sama'in rabi'a ma'a idha'atiha li ahli al-ardi wa naf'a lahum naf'u tam bayan haka yana daga cikin abin mamakin halittar sammai a cikin saman nan akwai rana kuma ita wannan ranar da muke ganin ta ƙwayar ranar nan tana sama ta hudu ne amma idan ta zubo haskenta sai ya ratsa sama ta uku ya ratsa sama ta biyu ya ratsa sama ta ɗaya har ya zo sararin duniyar nan tamu ya mana amfani hasken rana daga gunda hasken rana yake zuwa gunda hasken zai haska mu malamai sun ce akwai tafi akwai akwai mil akwai mil mil ya kai wajen mil dubu casa'in haske yana iya tafiya haske yana iya tafiya a sarari kamar daga can zuwa nan yana iya tafiya a kowane sakon ɗaya haske yana iya tafiyar kilomita dubu ɗari uku a kowane sakon ɗaya na agogo haske yana iya tafiyan kilomita dubu ɗari uku in kuma a cikin ruwa ne a cikin teku haske yana iya tafiya a kowane sakon ɗaya kilomita dubu ɗari biyu to kaka haske tafiyar da zai yi a cikin minti ɗaya kaga zai yi tafiya a cikin minti ɗaya miliyoyin kilomita to daga sanda haske ya buro rana zuwa ya faɗo wannan duniyar nan tamu sai ya kai wajen minti tara amma a cikin minti ɗaya na cin kilomita miliyoyi amma daga rana zuwa nan zai ci kilomita zai ci kamar minti tara amma sai kaga ya taho kuma daga can sama tafi din bayan haka wa ira'atun nujum yana daga cikin abubuwan mamakin halittar sama hasken taurarin da muke gani yanzu gani muke yi yanzu ita ranar da muke muke ganin ta kamar ɗan wani kewaye ne an ce ta ninka duniya sau sama da ɗari haka su ma taurarin ira'atun nujum hasken taurarin da ahlul arabi wato ga mutanen da suke ƙasa wa hatida'ihim biha da kuma shiriwa da mutane suke wanda in ba dan taurare ba idan dare ya ba farin wata sai sai kana karo ma kauniha tare da kasancewar taurarin sawabitun fil arshi suna nan tushe suna al arshi amma hasken suna isuwa sararin duniya nan tamu wa haka za haka dai abubuwan mamakin suke ga iskoki iri iri ga iskar da muke sheka ga iskar da ma ba ma shekanta duka a cikin saman take ga amfanin hasken rana wanda in aka rasa hasken ranar isasshe jikinmu ba zai yi ƙarfi ba ƙashinmu ba zai yi ƙarfi ba in aka sa aka rasa hasken rana amfanin gonarmu ba zai yi ba bishiyoyinmu ba za su yi ba wannan koren da kake gani na amfanin gona da na bishiyoyi amfanin abin da yake jawa hasken rana kar mu kai da nisa yanzu ko masu ko masu shinkafa ina ga kwanaki nan in ka tambaye su za su ce ba haka suke so ba yau haka ne shinkafa da kake ga wannan rana zafin ranar ba ta san rashin rana ba ta san hazo ranar a kwalla ta ana zafi shine lafiyarta amma yanzu komin nan aikinka komin cire ciyawar komin takin da kasa ba ta kyau amma aka samu rana ta sati ɗaya sai ga ta da ka saboda haka an yi ittifaki masu ilimin kimiyya sun ce rana tana ƙara amfani nagarta tana sama wa amfani kamar taki tana ƙara lafiya a jiki tana sa jiki ya ƙarfi da duk abin da yake da koren ganye tana masa amfani saɓanin farin wata ko kai ne kake shan farin wata ba za ka yi lafiya ba in dai za ka na garaje gun firarka kullum farin wata ne ka dinga haccita kana mura kenan wannan wannan to abun mamakin sama kenan to ashe lokacin ba mu zo zancen ƙasa ba kenan inna fi khalqi samawati wal ard ita ma yadda kasa saman take da abun mamaki haka ita ma kasa an shin fada ta gashi akan ruwa take akan iska amma bata tangal tangal to Allah ba mu lafiya Allah ya sa mu gane Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya sa mu gane Allah da kuma mu fahimce shi da ayyukan da yake yi da kuma abubuwan mamakin da yake mu ƙara tsoronsa mu ƙara iman da shi Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu alkhairin duniya da lahira ya kiyaye mana sharrin duniya da lahira abubuwan da zai gagare mu Allah ka mana maganinsa wannan hali da ake ciki na kunci Allah ka sauƙaƙa mana shi Allah ka bamu damana mai albarka kaga Allah ka karbi ibadodin mu wannan alkhairi da ake samu a cikin wannan wata mai alhurma Allah ka kasa da mu albarkacin wannan wata albarkacin alqur'ani albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka jiƙan magabatanmu Allah ka jiƙan magabatanmu Allah ka bada lafiya marasa lafiyanmu masu neman bukata Allah ka biya musu bukatunsu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam ni salati wa annabi goma goma sallu wa sallam ayatul kursi da laqad ja'akum Allahu la ilaha illa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ibruhuma huwa al-aliyyul azim laqad ja'akum rasulun min anfusikum المؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسب الله وهو رب العالمين ألم نشرح ده إذا جاء وضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا فإذا فرغت فانصر إذا جاء نصر الله والفتح إنه كان تقول هو بسم الله مرة أكو الله كجيك مغباتا مغباتا الله كمسرهما الله كجيك ينسو الله الصمد الله الصمد فلقنا ناس فاتحة مع صلاة الفاتحة min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin سلام الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة والحمد لله الفاتحة